kuma muna farin ciki da ainihin wato muna masa sannu da zuwa yan uwa ga shi sun taru duka ala shauƙi da ru'yati shaykhihim alhamdulillah muna gode wa Allah kuma ba tare da ɓata lokaci ba saboda wannan dauki lokaci kawai ne za mu gabatar da shaykhihmu ba tare da ɓata lokaci ba amma a sani ba wai sai lace ku shi wane ne shi ba saboda al-mu'arraf la yu'arraf wanda yake sananne idan ka ce wane wane da sauran su ɓata lokaci ne kowa ya san shi ba ba ko bane a wannan masallaci inda za a tuna shekaru wato kusan 20 da suka wuce a nan masallaci ya fara wato karantar da alfiyar tulmani bin na'am wanda dukkan mu muna ciki wanda har lokacin yana ba da hadda na ainihin baitoci goma goma duk da bai karasa da wannan littafin mai albarka ba to amma alhamdulillah daga ciki yan uwa alhamdulillah daga cikin abin da ya karantar sun karkashe a yanzu haka daga cikin akwai da suke karantar da wannan littafi mai albarka da ya fara karantarwa a wannan masallaci Allah mu daukakin sarki ya saka masa da alkhairi ba tare da ba shi lokaci ba insha Allah zan haɗa ku da malam akramakumullah kuma da Allah waɗanda suke waje da Allah su yi kokari su zauna a waje da masallaci ya cika ko da ma a waje za ka saurari malam insha Allah babu abin da zai sa wai dole sai ka shiga masallaci kuma insha Allah wato abin da malam zai yi mana bayani akai akan da'awa saboda haka mu saurare shi kunnan basira lalle abin da ya shafi da'awa abu ne da yau muna yin wani lalle abubuwan da yake faruwa a yau lalle fa mu arawa malam kunnan basira ku saurare shi kuma mai aiki da abin da zai gaya mana Allah kuma ya saka masa da alkhairi a gaban Allah wacce ta faɗa
alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa habibina wa azimina wa qa'idina muhammad ibn abdullah as-sadiq al-amin وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى كل من سار على منواله واقتفى آثاره بإحسان إلى يوم الدين ‘yan uwana masu daraja masu albarka masu kima assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau shekara talatin da hudu kenan da fara gabatar da ni dai wa'azina a maiduguri 1989 ba zan manta ba wa'azina na farko lokacin da na baro kudancin nigeria a ainihin daidai wani wuri ba na iya tana ina ne ma amma na san a kasuwar litinin ne monday market ba zan manci wanda suka yi takanar suka kawo ne ba akwai fitaccen soja a lokacin mejo ubali yunusa na san ya riga rasu allah ya ji kanmu gaba da don haka mutum ba zai manci wannan al'amari ba sannan wannan katafaren masallaci da dan uwanmu rajin muhammad indimi allah ya saka mai da alkhairi ya gina yana kirkisar da alkhairi a wannan wuri dan uwana Sheikh Jafar Mahmud Adam gabatar da karatu zaka tafsiri da abin da ya kuma da haka da haka bakar fune kuma ba zamance limamin farko ba Sheikh Abubakar Adam da duk waɗanda suka biyo baya kuma lokaci-lokaci mukan zo da shekara 34 ba wasa ba Allah ya ma ara maka rayuwar har lokacin ba kama cancanta ba Allah ne ga damar kuka misali saboda kyauta irin tashi ina roƙon Allah ya tara mu fi jannatin wa naharin fi maq'ad sidqin inda malikin muqtadirin yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim yan uwa masu daraja yau rana ce ta 11 ranar asabar 11 ga watan aljumada al-ula hijira na da shekara 445 bayan hijirar annabi daga makka zuwa madina alayhi salatu wassalam kuma cikin baka ranar 25 ga watan 11 watan nuwamba shekara ta 2023 bisa lissafin kalandar paparoma gregory da ake cewa haihuwar annabi isa kenan maudu'inmu shi ne wato matashiyarmu shi ne da'awa da jigoginta wato murtakazatu da'awar islamiyya in ka ce murtakazat yani huwa shehun lade ya tarakkazu na'am ويتأسس ويقوم على شيء مدوكي ندعوة pillars na da'awa in ka so ka faɗa ya kan misali jigogin da'awa wani lokaci manta da suna ma'ana ake bukata al'ibratu bil ma'ani la bil mabani ma'anar ake kallo to da haka wannan ba karamin mawdu'i bane domin dan adam duk mutum da ka ganshi abincin shi iri biyu ne duk mutum yana da abinci iri biyu akwai abinci na gangar jiki wannan muna kiransa al-ghidha'u al-maddi al-ghidha'u al-maddi abinci na gaba shine al-ghidha'u ruhi to abincin rai shi yafi muhimmanci ga mutum sama da abincin jiki abincin jiki kalaci da safe abincin rana abincin dare dina wannan za ka je mai bin jiki ya je jiki metabolism wanda zai je kuma extraction yana ya je a fitar da shi misali amma hakikanin abinci wallahi wanda zai maka amfani nan da kuma can to shi ne alghizabun ruhi rai duk dan adam yana da bangare biyu duk dan adam in ka ga mutum ai ba wai kai da ido da kwankwaso da agara da kafa da tumbi ba shi ne kare mutunta wannan ana kiransa a takwinul jismani the material part of man amma spiritual part of man shi ne mutum Allah ya faɗi wannan a cikin sura mai lamba 37 ko 8 suratul dawud aya ta 70 karanta mana إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين كان طين روح ubangiji ce zan halicci mutum min tinin daga laka daga yunku daga ƙasa ashe kowannenmu yana da abin da muke kira aljanibin tini na da ɓangaren ƙasa to shi ne kake ganin ma'anar shi a ci da sha da kuka da dariya da farin ciki da wayo wannan da bangaren jiki ne kuma wannan jiki shi ke mutuwa amma ɗaya bangaren ka shi ne bangaren ruhi ne ya ce fasawaitu wani faktu fihi min ruhi min tini min ruhi kenan kana da aljanibin ruhi idan innal insana mukawwanun min janibaini mutalazimaini mutadakhilaini mutashabikain ba sa rabuwa aljanibul maddi wal janibur ruhi amma da ruhi kake mutum ba da gangan jiki ba yake cewa ya khadimal jismi kam tashqa li khidmatihi at'abta nafsaka fima fi khusranu aqbil alan nafsi فاستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان يا وندك يا مجيكي وعلا agogo latas sai ka saya mota latas ba mu ce laifi ba ya za ka dinga haɓaka jiki mai mutuwa ka bar ruhinka in ka ji an ce mutum ya mutu to ai kaga zumuntar da ke tsakanin jiki da ruhi ne ya ƙare sai ce to kere fita dama an zaunar da rai ne a cikin wannan unguwar wannan jikin na wani lokaci to lokacin zaman yayi rai yi waje kai jiki yi ƙasa in ya so tsotsa ta sharba ka mace ka ci ka sha ka yi teba ka mace kabari ya sharba ka rube tsotsa ta sharba yanzu me ya fi kuka zaba ba ba ba in ba farali da nafila ba in ji mawakin hausa kaga daga nan jiki ya tafi amma shirya baya mutuwa wai abin da nake cewa wannan muqaddima tunda ruhi shine mutum to wani ruhi dole ka tarbiyyantar da shi to aikin da'awa kenan aikin ta kenan ta yi ma ruhi training ta yi ma ruhi tarbiyya ka san makasudin zuwan ka duniya a ina kake ka san abu guda hudu wane ne mene ne yaya wane ne a ina ne zuwa ina ne waɗannan sai kasan su biyar wane ne ya yi ne don mene ne ya yi ne don ibada to yaya ne ne ake ibadar a ina to nake yanzu na gamsar da ibadar kuma zuwa ina ne zan tafi ina mutu waɗannan tamboyi muhimmai ne mutum ya ringa kulawa da su to ita da'awa ita zuwa take ta gyara maka asali ruhi amma ba ta ihimali na gangan jiki domin dole cikin ba za a kyale shi ba ko ba ka ba wala tansa nasibaka min ad-dunya can cikin sura mai lamba ainihin 28 aya 77 da haka mawdu'i na da'awa ya take ne da'awa in ka ce ad-da'watu zaka iya fassara ta a fuska biyu akwai ma'ana ta harshe shine da'a ya dawo bas idan ka ce inna zaidan da a yusufa liya atiya zaidu ya kira yusuf a yi kira ka ce this is literal to ba shi muke bukata da alwali dubnahu uba ya kira dan shi da atil ummubnata ha duk wannan harshe in ka so ka ce da ako ka ce nada amma da'awa a yadda yake a kanikanci irin na malaman shari'a in ka ce da'awa kullu shay'in yubthalu li tahqiqi aghrad al-kawn fi ad-dunya bas ni ta'rifi na kenan duk hanyar da za a bi a gamsar da makasudin zuwa duniya to makasudin zuwa duniya Allah ya faɗa a sura mai lamba 51 aya 56 da 7 da 8 yace wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun aya 56 ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون آية 57 إن الله هو الرزاق والمتين waɗannan ayi guda uku sun ƙare maka bayanin makasudin zuwan ka duniya wanda ya yi ka ya yi ne ya yi ya ce ban halicci aljan da mutum ba sai don su bauta ne kenan akwai abin da suke kira alhasr wal qasar don ya ce wa ma haza nafiyun إلا هذا استثناء والاستثناء في سياق النفي يفيد الاستغراب أو يفيد إيش يعني الحصر والقصر هنا إني كتوغتي bayan ka kore tuto ga cewar na fa'idantar da tsukewa ne ni ban ce ka je monday market ba sai don ka so min fulawa kenan ka so min kubewa kai laifin don ga abin da na gaya maka ban ce ka je kasuwa ba sai don ka sayo fulawa sai ka kwaso min ainihin masara sun ce baka ji ba ne aina ce karka je sai kaza wannan na ba da misali ne kawai tutun da allah ta'ala ce bai mu sai da mabauta mishi tunan ne da'awa take zuwa ta fayyace maka allah ta'ala yi magana kan da aurare da yawa ka ɗauki misali saura ta uku aya ɗari da hudu waltakun minkum ummatun yad'una ila alkhair cikin ku a samu wata jama'a mana wani yanki na mutane su dinga kira zuwa ga alkhairi kaga muhallin shahid yad'un suke kira zuwa ga alkhairi wannan aya mai lamba 104 a sura ta 3 ali imran adireshi ne kara na dole aida dan yace wal wallahu tufidul amr huna lallai a samu yanki na mutane su dinga kira zuwa ga Allah kenan in jama'a za ta zauna ba ta da awa dukkanin sun yi zunubi ai wallah dan zan halaka saboda abincin ruhi babu shi ka lura idan mutum bai ci abinci wannan abinci na ganga jiki kana iya gane alaman yunwa a jiki shi amma da zarar mutum ruhinsa na fama da yunwa ya fi kowa haɗari kwamitonin da kyau mutumin da ke fama da abinda muke kira wato al'aljurin rohi za ga ba shi da tauhidi za ga yana bidiya za ga iske ayyukan sabo fadawa yake kawai ko da gashi rushe shi gibɗaiɗe ƙosashe kiwatacce e yana da lafiya ne kawai a gangan jiki amma ba shi da lafiya a ruhin shi shi yasa ma'anar lafiya a shari'ar musulunci ma'anar tana da faɗi bayan da muke ɗauka a ce ai jiki in ba shi da ciwo yana da lafiya la a musulunci lafiya ta fi haka faɗi har sai ka zamanto kana da lafiya ruhiyyan kana istish'ar li'azamatillah ka san girman Allah ka kiyaye shi karka saba mai in shedan ya danne ka kai saba maza ka koma hanya maza maza maza wa badir bil inabi ta qabla mautin alama kunta fi min wijaj wai kai saurin tuba saboda kana da wijaj tankwarewa ajali na iya zuwa kafin kiftawa da bismillah ido kafin ya bude sai ce babu kai babu ni babu sau nawa aka yi wannan sau da aka da'awa ta zo ta yi wannan ne kun ji aya daga cikin awin waltakun minkum ai ba ce min gairikun ba mu ake kiran mu al'ummar annabi muhammad muke da kayan aiki mu ke da damar mu yi to aka ce jama'a ba ta da'awa to an mutu aikin a cikin suna mai lamba 41 aya mai lamba 33 suratu fussilat Allah ya nuna babu kalma mafi kyau sama da da'awa wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah ka duba mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani ish min almuslimin wa man ahsanu ay la ahsana kin yuwafi magana mai kyau ji Allah ba wanda ya fi magana mai kyau mimman sama da wanda da'a ya kira mutane ilallah ba da ila nafsihi ko ila shaikhihi ko ila qabilatihi ko watani ko geografiyati lalala ilallah ba wanda magana mai kyau sama da wanda ya kira mutane zuwa ga Allah ba wannan kadai ba wa amila salihan yi aikin kirki wa qala kuma yace innani yana faɗa da cikin izza yana da musulmi ko ka yi da'awa ko ka aiki amma kana wani shawula-wula kana tsoron ka ce kai musulmi ne ka faɗi a cikin text wa ƙala innani ko ina ka je bari ba ku misali li'annabil mithal yadda dikul maqal sai ka samu ɗalibanmu wasu sun tafi nysc a kudu amma suna tsoron bayyana musuluncinsu ko da kana ms ko da kana cikin yan kana ana fita da awa da kai amma kana shayi ka ce kai musulmi kana shiga irin na arna wai wani ke ban labari wani yaro a jami'a ya zo yana sallar duha yana nafila sai budurwar shi arniya ta shiga hostel sai ya canza sallar ya kuma press up don kar a ce shi auzubillah kar ta ce shi don kawai ka ta ce ok so you're praying no, I'm just pressing up daga ruku ya kuma press up to wannan ta ina yake da shaja'a ya ce innani minal muslim a lokacin da arna yake kafafa to daga nan da'awa take faruwa sauraka nan wannan aya ta biyu ta nuna mana cewa mai babu wanda ya fi magana mai kyau sama da wanda ya kira zuwa ka kuma yi abin kirki kuma ce ni musulmi ne sannan ayoyi guda biyu sai suka koya mana abinda muke kira manhajin da'awa suratu yusuf aya 108 da suratun nahali aya 127 ko ba haka ba su yi magana kan da'awa methodology misali a sura ta goma sha biyu suratu yusuf aya ɗari takwas Allah ya ce ya ce ƙul hadihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba wa subhanallah wa ma ana min al-mushrikin ga ya musu ya rasulullah qul malamu suna cewa qul ana kiransa uslubut talqin uslubun talqin salo da Allah ke gaya ma annabin sa ka ce kan yanzu na ce da ku na baku a samun ku je ku neman kulakulai a ƙur'ani suna da yawa ƙul ƙul kunan a ƙur'ani wa zai a samun ɗin gobe ba mu amsa muka je ku karatu nan ku nemo kulakulai ƙul nawa ne ƙulwa ƙula'uzu suna da yawa almuhim wannan ana kiransa al-uslubu talqiniyu ko uslubu talqini ce ne to nan sai Allah ta'ala ce qul ga ya musu hadhihi sabili ga hanyata ad'u kaga dawa ta fito ina kiran mutane ila Allah zuwa ga Allah to sai aka faɗi manhaji ala basiratin to ba da kanake ba malamai suka ce basira ilmi ala ilmin nafi' to nan ne nan ne ganin bantan wambai ji masu magana nan ne mushkilar nawa ne muke da'awa bisa ilimi bisa basira misali duk mutane ka ce wani kafiri ne wani dan kaza kaza ne wani bagani ya ne ainihin basira ya habibi to nan ne abinda suke cewa na da wahala wato ganin bantan wai bai kenan misali saboda ina kira ne bisa basira ana ni wa man ittaba'ani da duk wanda ya bi ni sai suka ce ashe da awa babu wanda aka yafe mai muddin kana cikin allazina taba'u muhammadan abin wanda yake ya game inclusive not exclusive kowa ya shigo ciki dalili shi sakon musulunci yana da gamewa iri biyu akwai abin da muke kira shumuliya a ta'addudiya da kuma shumuliya ta'abudiya musulunci yana da gamewa ta fuskar adadi domin Allah ya faɗa misali a cikin suratu saba'i Allah yana cewa sura mai lamba 34 kenan a cikin aya 29 yake cewa mai wa ma arsalnaka illa kafatan linnas bashiran wa nadhiran walakinna akthar nas la ya'lamun da dukkanin mutane to wannan shi suke kira gamewar sakon musulunci geographically shine ash-shumul geography ko ash-shumul ta'addudi sannan sakon musulunci yana da gamewa ta fuskar ibada saboda mai ƙul inna salati a cikin sura ta shida aya 162 ƙul inna salati wa nusuki wa mahayayi wa mamati liman billahi rabbil alamin wannan abu biyu su za suka mayar da wato da'awar musulunci abu ne kamar mai saboda ka kira bisa basira araftun sannan kuma Allah ya faɗa cikin sura mai lamba 16 suratul nahli aya 127 cewa mai wato ainihin udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maitul hasana wajadilhum bil tahsan inna rabbaka huwa alam biman dalla an sirra al muhtadin wa in aqabtum kai kira zuwa ga hanyar ubangiji da hikima can ala basira nan da hikima kaga waɗannan su ne roman da abuwa to ke baka da basira baka da hikima to me za ka bayar malamanmu suka ce duk wanda za ka kira shi zuwa ga Allah duk tsiye shi duk fasikancin shi duk kafircin shi bai kai fir'auna ba ko kuwa don shi fir'auna ce ana rabukumul a'ala ma alimtu lakum min ilahin ghairi fir'auna ya faɗa ka shi wanda zaka kira shi zuwa ga Allah ya faɗa irin wannan ne kuma suka ce kai kirkinka baka kai annabi Musa da Haruna ba dan so Allah ce su innani ma'akuma asma wa ara cikin sura mai lamba 20 suka ce to tunda wanda zaka kira shi tsiyar shi bata kai ta fir'auna ba amma duk da ka Allah ce faƙola lahu ƙaunar layinan la'allahu ya ta zaka sha ku gaya masa magana mai kyau la'allahu Allah san ba zai musulunta mai amma ana koya mana salon da'awa ne ƙarshe bai imanin ba yan uwa kaɗan cikin nasoshi na ƙur'ani da suke magana kan nan bawa ba zai sakaci kan wannan alkhairi ba imam muslim ya fi da hadifi hadisi mai lamba 2674 hadisin abu hurairata annabi yana cin sulasa ya ce man da ila hudan duk wanda ya kira mutane zuwa ga wata shirya hudan bin na kira in dai abin da ka kira mutane zuwa gare shi zai amsa sunan huda ba dalala ko gawaya ba to kana lahu من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من شيئا duk wanda ya kira mutane zuwa ga shari'a to yana da ladan duk waɗanda suka bi shi ya salam yanzu malamanmu da suke tara mutane suna karantar da mu idan allah ya sanya ma bayaninsa albarka aka yi koyi da su suka kuma tsarkake zuciyarsu to ai sun gama da duniya to wannan ita ce matsalar shin mun tsarkake zuciyar ni ita ce matsala ta yanzu na sa ikhlasi kai ma ka sa dan nan ne matsalar karka bari taron mutane ya rude ka yan kabbara saurari lalalala khallisin ne don wa kai a ce maka malam ya ka faɗi ai ba inda za ta tafi da'awa to wannan shine filin dagar da muke fama da shi sufyan al-thawri yake ce wallahi ma alajtu shay'an ashadda alayya min niyyati ba abin da ya fi wahala da ni irin niyyata in gyara ne shi dan ya zo mini idan Allah babbar magana ce bari mu kudan tsallan badake kadan a cikin kisar da makaranta ko sayidina ali an ce an je jihadi kulura an ce bisa ga tattamarin an ce sun fita jihadi sai wani kafiri sai ya zo a hankali sai kashe musulmi in an kyale shi sace kashe musulmi kusan sau uku sau uku aka ce wannan sabi ce to ni ko na yi niyya sai na kashe shi akhazan bithar don daukan fansa kan abin da yi da wannan sahabi ya je da takobi sai kafirin da ya jiyo sai kaki sai tuba mishi a fuska sai ce kai wannan kafirin mugu ne ni niyata in kashe shi saboda Allah amma kakin da ya tuba min sai na ji haushi niyata ta lalace la ilaha illallah yanzu ban sani ba dan Allah zan kashe shi ko dan ya bata min rai sai ce ne. je ka kashe shi ne sai na yi kanin kanci na niyya da sanar panel beat iya ta lalace la ilaha illallah to kaga idan malamai suka karanta da musamman idan ka dauki hanyoyi na da'awa facebook whatsapp instagram viber house party gasan sun fi dari a yau abinda malamai ke yada mana a waɗannan minassa littawasu da littattama'i sai ka iska mutum ya kai ga mutum miliyan guda kuma su amfana da abin da ka faɗa ga ladanka da alkhairinka amma ka yi don halin shi ne mushkila Allah ka gyara niyoyin ya rabu ya rabu ya Allah faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada 18 kenan waɗannan mu je su da kyau to bayan mun ji wannan ai abin da ka ce shi ne da'awa da jigoginta ya kamata mu ji jigoginta waɗannan ne murtakaza lidda'awar islamiyya idan turidu an takuna da'awatuka da'awatan muwaffaqatan mukallalatan bin najah لابد وأن تتوفر وتتوافر على حد سواء بعض من الشروط وإلا تكن الجهود جهودا مبعثرة لا طائل تحتها ما أنا إن كان صندعوا كل يتبكن تبياك دن سابولو أكو يا أبو دولي سيدسو هذا شرطي شيكم شرطي أقول ما لمن أصول سكتي الشرط kullu ma a ku tuna min mana kullu ma yalzam min adamihi al'adam wala yalzam min wujudihi alwujud wannan shine sharadi kajin da suke defining condition ma yalzamu min adamihi al'adam wala yalzam min wujudihi alwujud li haddi dhati in kace sharadi abinda rashin shi ke kawo rashi amma samuwar shi ba dole kawo samuwa ba wannan wace magana ce wannan ka warware mana ga misali sharaɗin mota ta yi tafiya sai ka sa mata mai alaisa ka zalik idan mota ba ta da albinzin ta taharram la ta taharram a shi sharaɗin mota ta yi tafiya ka sa mata mai to kuma dole ne don na sa mai kuma sai na tafiya ba dole ba ne to sharadi ke ma yalzamu min adamihil adam abinda rashin su zai kawo rashin rashin mai ya kawo rashin tafiya amma wala yalzamu min wujudihil wujud amma samuwa ba ta wajabta samu akwai mai an zuba da ta sun mai kuma sanai tafiya to wannan shi ne sharadi to da haka kashin bayan muhadarar shi ne jigogin da abu babban malaminmu al'allama tubin usaimin allah jikan malam wannan bawan allah in ka ce rumbu na ilimin fiƙh kai daidai cikin murafu guda uku da muka rasa su kusan lokaci guda 1999 bin baz ya rasu da kusan wata hudu albani ya rasu ɗan ƙaramin lokaci ibn usaimin suka rasu duniyar musulunci ta yi kuka ta rasa su bin bas hadithi aqida albani kamfanin hadithi masu abun kuma gashi ba balarabe ba na ruwan Allah zalika fadla yutihi man yasha ta shi kai duk kokari shi ilimi ba shi da geography ilimi ba shi da yanki ilimi ba shi da kabila al-ilmu liman ta'allam العلم خير للفتى أفضل كل الأمر من نال علما نافئا نال جميع الخير سرك ينوى waɗannene jigogin da'awa ibn usman ibn usman yake cewa shine makasudus shi sai yake cewa ai mafi girman ka'ida jigon da'awa awwalu ma yajibun da'awa ikhlasun niyya dole sai ka sa Allah a zuci don mai kake kiran mutane don ka yi kudi to matsala ta shigo fa don mukami mai mulki ya san da kai to mai ka wannan kazantar kuma don idan suka tashi raba rago na layya a tana da kai don kana ma don mai da board member a pilgrim's boat misali ne ke baku kawai kujerar umara ta shekara to yin waɗannan suka gito zuciyarka to ba ba za ka yi da Allah ba saboda don bukata kake yi kasuwar bukata ce to wannan zai lalata ikhlasinka sai ka yi ta wala ashe kana aikin baban giwa ne ba lada ba la'ada to wannan shi ne abinda muke jin tsoron shi wallahi al'azim yana tsorata mu sai mun yi kiciniya mun yi dambe da zuciya ya zama har ga Allah Allah ya dadan shi muke dole mai kuskure da mu mutane ne to muna roƙon rahama da taimako da agaji da tanyo irin nashi kuma makiyinka ba zai kyale ka ba shirin sai ya gotar da kai shine imam al-jurjani cikin mimiya yake cewa ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع سيرته لي سلما شكي ميمية يو أي ولم أقض حق العلم ني أي بمبا إلي هاي كنسبة إن كان كلما بدا طمع إني نجا كاين كودي يو سنت بنشي كمالي يازو نولا كنت كي shi yasa ma na ja baya ba ma na shiga cikin mutane in ji jurjani yace yaquluna li fi kan qibatun wa inna ma ra'aw rajulan amruq الحق في الظل أحجما أرى الناس من داناه موحان عندهم ومن أكرمته عزة النفس أكرما يتي كاغني نقوم gefe saboda gudun maci ɗanya kara kwaɗai ya zo min saboda kada wani abu ya taɓa mai ikhlasi mutane suna cewa kaifi kan kibar ka wa inna ma ra'aw rajulan an mawqifi dhilli ahjama daga ahjama yuhjimu ihjaman af'ala yaf'ilu if'alan fi al-mizan as-safi saboda ikhlasi shine lamba ar-raqm al-awwal ga dukkanin mai da'awa ya kai malami ya kai limai ya kai dan uwana almajiri irina shin dan wa kake da'awanka kamar da na ba da misali a ce maka malam to gara ma karfe wallahi karka bata lokacinka kana tsoro wani kana tsoro ne ya zage ka to kara ma kai in ka shigo fagen sai ka gamu da zage na ranka da zage mana ka isa ka je kan famfo ka buɗe ruwa sannan karkace ɗigan ruwa ya taɓa ka ta yaya za ka je kwata ka je slaughter ka je karjini ya taɓa ka me yasa ka je to dama ka san bagin ka san dagar gwagwarmaya ne sai an yi a zage ka ba ruwanka da wani annaba ba su tsira ba kai kuma asuwa Allah ma da kanshi bai tsira bagun mutane to kai asuwa kuma ai awwalu ma yajibin rayuwa ne makila a kushe ka and so what ai amma kushe kan kai inda ma ana gayyatan zagi wallahi sai mu je mu ce Allah ku zo ku zage mu amma ba a haka wanda ya ga zai madalla je kai abinda zaka iya ke yo kare bai haushi ba yayi ayyuri kun gane Hausa me kake zamani kare yayi to in yayi goda magana ta lalace ba fagen shi bane masana media suka ce what is news menene news suka ce labari shine abin da ya kamata ya zama labari ba abin da bai kamata ya zama labari ba suka ce ga misali in ka ce jama'a ga labaran duniya kare ya yi cizo sai mace karka bata mana lokaci to bai cizo ba ya yi mito amma lokacin da ka ce jama'a ga labaran duniya wani babban malami da rawani ya gatsa makare cizo a ta wannan labari da ya zo da abinda ba a tsammani so abinda nake cewa in kana tunanin ai za a zage ka ne to ya taɓa ikhlasinka ba laifi ba ne in maka karya ka ji ciwo ai kai mutum ne ya yi amma sai mai sannan karka taɓa tunanin aibe ka wannan shi ne shiraɗi na farko ya kai mai da'awa labudda mina tajarrudi ta tajarrar lillahi rabbil alamin dan Allah kake yi ka ɗauki misali hadifin abdullahi ɗan mas'ud sahihin hadifi da hadisin sahal ibn sa'ad ibn sa'id cikin bukhari da muslim shi hadisin ɗan mas'ud yawanci mun karanta islamiyya cewa mutum zai ringa aiki irin aikin yan aljanna hatta ma ya kunu bainahu wa bainaha illa tira fa yasbiqu ala alkitab fa ya'mal bi amali ahla fil khulaq za a ga mutum yana aiki irin yan aljanna karatu tasbik yare tsakanin shi da aljanna saura take can sai abu ya juye mai sai aiki kuma irin yan wuta malami suka ce to yanzu duk wannan shekaru to wannan hadisin yana tsorata malami ne yanzu duk aikin da nake yi shi kenan sai kuma a juye Allah na zalunci ne la وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك احدا to in ka dauki wannan hadisin ka koma zuwa ga hadisin sahal ibn sa'ad ibn sa'id cikin bukhari da muslim yace ma'anan hadisin shine innar rajula la ya'malu bi amali ahli janna ala ma yarahu an-nas ko kuma fima badalin nas su mutane iya ganin su aikin Allah ne ashe ƙarya yake ba dan Allah yake ba to shi ake nufi da hadisi ka duk wani fikihu mai zurfin gaske Sheikh bin Baz da yake cewa wato alama ya rahun to kaga nan shi hadisin dan mas'ud an baka ne a dunkule amma ubangiji baya tozarta aikin bawa ashe duk gina masallacin nan da yake yi da makarantu da taimaka ashe yana yi yana jiran aibe shi Allah ya gani ba dan Allah yake ba a'udhu billah ashe fagen da'awa da ya shigo yana neman farin jini ne yana neman yan kabbara ne ya bude masallacin shi daban dan a ce shi ma na shi masallacin yana hawa mimbari ana sararin shi ashe duk Allah ya ga zuciyar a'a to kaga wannan ba karin matsala bane to ya ce kuma mutum zai ke aiki aiki irin na yan wuta tsakanin shi da wutan zira'i ko ba haka ba sai kuma littafi ya riga ya yi aikin aljan nan zan ba ku misali ɗaya dangane da wanda ke aiki irin na banza amma aikin alkhairi wataƙil kun samu labarin abu maharas lokacin muna karatu a sorogon malamai da muke karatun risala an ba mu labari shekaru a ruwa ina kira ga ɗalibai ku saba da karatun tsoro don ya amfani don malami zai zauna ya karanta da ke from cover to cover karatun da muke na jami'a karatu ne na kwali ba lai zama shi ne karatu hakika amma dole ne muhimmi ne shi mu je mai wani amma ka hada aljim alaminan tarji amma ka sa littafi gaba malami daga risala haka fuskaci nan ne madarar karatu amma ba ka makararatul jami'iyyar akademiya je ka haddace uc kuma lau shi kenan jaraba ta zo ka rubuta uc kwana biyu kamanci jikin to abinda da ke cewa shi aka ce abu maharaza gardi ne gangaren ne kafa gwani sai dai yana da matsala daya in ya zauna yana karanta da yara ƙorani sai su dinga mai tambaya matsaloli na fikiyu sai ya shuru ya ce to me zan ce da yaran nan abin yana damu shi sai ya samu labarin abu zaidan alkairawa ne ba shi bane mai risala kairawa na yana take a tunisia ya ce to bare je ya karatu a wurin shi ya tashi ya tafi karatu wai suka ce da ya sauka kairawa sai ka ce ai malam yana fada sai ce to malam kuma a fada sai ji darajar malam ya zuba tasbas ya ce amma ne ba zan tsaya ne can sai ga malam ya taho daga fada kuma sai ga ana shigo da giya gidan malami giya alhamdu fi baiti sheikh al-imam ya ce to ni ban ga amfanin ma karatun ba zama dai danne sai suka gaisa barka da zuwa haka makalla an ce kaji a ce kwarai kuna ji fada me ya kai ni fadan za ka tambaye ni ba na ji fada idan ba ma wurin suna hukunci sabanin abin da allah ya saukar in sun gamu dole su bi allah din abin da ke nake sai shi a haifan gane ba da sai gajin rin ta yi to kaga aiki ne ya kama da na duniya amma niyya da ikhlasi ta gyara aiki ban gane ko kuna gane ita to kuma na biyu a karfin sai na kuma ana shigo da giya sai kama hannun shi sai kai shi wani bangare a gidan backyard ya ga wani uba-uban rami ƙatoton rami wawa keke ya ce ana ake zuba giya din ya ce ƙauyawan garin nan idan ana sai da tulun giya dirhami goma ni sai in gaya masu ainihin girka giya din kowanne kuma da shi dirhami 200 dirhami 20 misali idan talakar su kai ai ta yi tsada na fasa ya ce to da haka nake a ɗangiyar ne ku ka ɗauka kwankwada nake yi ya ba sha nake ba ku gani sakon bako to ka ganin aikin shi ya kama da aiki na fasikanci amma da yake ne ya ta yi kyau sai ce tumalar ka ya fe na haka malin ke cewa tamahal ولا تعجل بلومك صاحبا لعل له عذر وانت تلوم ويتماحل يسن يسن ولا تعجل بلومك صاحبا لعل له عذرا وانت تلوم karka yi gaggawa tukun idan niyya aka sami purity of intention komai yake a rayuwar dan me kai aure ya ce kyakkyawa ce niyya kake nan misali da ke ba don mai kai aure ya ina so sai na koya ma uwar gida hankali ta san ni na isa yau lamar ya lalace ne bari in je in samu digiri a unimed in zo in nuna maka na isa yau lamar ya lalace na ba ku misali ne kawai niyya sai ta yi kyau to inda niyya tana da kyau a komai ayyuhar da'i dole sai ka gyara niyyarka kuma wannan baka isa ba wallahi sai ka nemi taimakon ubangiji ka yi ta'addu'a shi yasa ina son kuma mai ta ku ce allahumma allahumma akhlis niyatina waj'alha laka khalisatan ko addu'a mai kama da haka kar ka yi wasa wajen mai ta yauna zari ya Allah tsarkake niyyata hatta ruwa za ka sha ka sana da haka a duniyar da'awa murtakas na farko tsarkake niyya in ka sa niyya ba ka jiran kyautan wani ko tsoron sukan wani ko ka zauna gaban ɗalibai kana yi kaga duka duka mutum uku ne akwai cikin magabata in ya zauna a majalisi mutum uku ne a gaban shi wallahi kuma bai damu kuma ya karantar da addini din to daga cikin mu yau ta yi namaje mutane ba su zama zan fasa na yadda ba ina kore muhimmancin zon mutane ba ne amma dole ne almuhim sakon na zuwa yi kuto gashi na zauna na yi rubutu da kyau na tura a warsa amma wanda ya commentin na rauna da commentin commentin na da kyau al'ara na mutane da mulahazat to ma yi bafa misali sai me tun da ya duniyar da awa ta faɗaɗa muna da smps social media platforms minista littawasul lijtimai arafton wannan shi ne na farko na biyu cikin murtaka za ta da'awa bayan ikhlasin niyya na tabbata kila kuce shi ne ma ya kamata ya zama na farko ilimi to ai shi ilimi ba sai da ikhlasin niyya ba ko ba gani idan za je neman ilimi ba a sa ba tsarkake ne ina amfani ilimi ai ba shi da amfani ilimi saboda ba za ka kira mutane zuwa ga abin da ka jahilce shi ba faƙidu shi suka ce layi watayi marashin abu ta zai ba da shi misali kana son ka kira ne zuwa ga ilimin ƙura'an mai ka sani game da ilimin ƙura'an menene bambanci tsakanin tafsirin ilimin ƙura'an manna'ul qattan da ibn uthamin suka fassara tafsir da cewa bayanu ma'ani kalamillah shine tafsir ma'anar tafsiri kenan qata amma wannan sura tana da kalmomi kaza aya kaza wannan ba tafsiri ba yana cikin ulumul qur'an wannan aya makkiya ce nahariya ce layliya kamar da zamzami duk ya koro cikin manzuma din sunna wannan ba tafsiri ba tafsiri gundarin me Allah yake nufi bayanu ma'ani kalamillah to misali kana son ka koya kai kai da azuwa ga tafsiri baka san tafsirin misali kaif hmm? ko ka san akwai waɗanda suka zo garin tafsiri suka yi tamsiri ba tafsiri ba tamsiri ko tamfili kamar da na faɗa a hutu ba dramatization kamar drama barin ba ku misali kwanaki wasu jama'a sun je sun sami mu a kano ba ne kadai ba malaman kano sun sami su amma suka zo wurina suka ce sun zo ne daga wani gari a jihar bauchi suka ce wallahi suna da mahaddata ƙur'ani na yankan shakka zagonsa kullum cikin fararen kaya amma ba sa sallah ce to wai kusan dalilin su ƙorani ne ya hana su sallah ɗin ce kamar ya to ai ai ku ke fassara mana a ƙimus salata ku tsayar da to mun tsayar na ce la'ila hari astaghfirullah ولما رأيت جهالة الناس فاشيا تجاهلت حتى قيل إني جاهل ai kuka ce tsaye da sallah ta mun da kaga tsayar wanda ba shi da ilimi ke aya ta gabas ya yamma ɗayansu kuma ya ce ai Allah ta'ala na cewa la ikraha fiddin da ka ɗan kama in bai sallah ba karka tilasta ita Allah ce la ikraha fiddin saboda mai ai Allah ce la ikraha fiddin ko kun san irin wannan akwai da shehu dan fodi aka ce sai da shehu dan fodi ya kashe shi dan a zamanin shi cewa ya Allah ce a aure mata goma aka ce kai a ina ce a Qur'ani kawo sai kawo fankiyo ma tsaba lakum min an-nisa'i to to kaji biyu wasu lasa kaji biyar urba kaji tara fawahidatun amal kaji goma tilka asharatun kamila aka yi aka yi ce kaga ayafa na jawo aka za a banne an ba mu labari sai da shi wasu aka kashe shi ai kwarai domin da ya bata zama gari shi a bata rayuwa ya tafi kuma gyara shi aka yi ya tuku misali to ina nufin na san ba wani ɗalibi suna da zai fada cikin irin wannan kwaba ɗin menene ya halaka ahmad gulam na indiya rashin ilimi kafa hujjayi da wata aya cikin aya mai lamba 30 a cikin sura mai lamba 33 ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن وخاتم النبيين كالبقليشن أليما Allah ce annabi Muhammadu ba baban ɗaya daga cikin mazajenku ba ne, manzan Allah ne kuma cikamakin annaba khatam sai ce khatam zobe ake nufi ba cikamaki kuma gaskiya ne khatam zobe ko ba haka ba ne za ka samu irin wannan da yawa in ka shiga cikin makama ta alhariri musamman al-maqamar san'aniya ka gani taraktal wa'ida tastahdihi lirbihin tastahdihi kaga jinas ne misali saboda haka nan misali khatam na nufin cikamakin annabawa at the same time khatam na nufin kuma zobe sai ce ana nufin manzan Allah ai zobin annabawa ne wai adon annabawa ne ba cikamaki ba ne da haka ya zama shi ne annabi aka yi ta rigima da shi har lokacin da Allah ya halaka shi a 1908 kuma sai da Allah ya matsa bakin shi misali to ina nufin ilimi ɗaya nake ba ku misali game da misali ilimin tafsir ko qur'ani da sauransu misali dole sai ka nemi ilimi kuma a gaban malamai ɗaliban da ke ɗauko ilimi daga ainihin social daga intanet kuskure ne a shabakatul internetiyya laisat masdaran litalakil ulu intanet ba wani neman karatu ba na yadda ɓangaren bincike wannan kabarwa malamai da suka koshi za su yi bincike a ci amma kai ɗalibi ka ce ai zan shiga google halil ilmu gogoliyan laisa ilmu gogoliyan ya akhil karim dole ka je gaban malami ka nemi ilimi kar ka fara da'awa ka je gun mabuta ilimi malami suka ce ɗauko ilimi daga malamai zai baka abubuwa guda uku na farko yutikal adam zai koya maka ladabi ba wani magana girman kai saboda ilmi ya alwala aish yula alai na biyu yusaddidu lakal faham abinda ka fahimta haka ne kai kuskure ba haka yake ba na uku yuqassiru lakal masafa daukan ilimi gun malami zai takaita maka dogon zango abdullahi ibn maslam al-qanab al-qanabi in ka dauki misali malamin farko a cikin sunan abi dawud ka duba almajirin shuba ne shuba ibn al-hajjaj abu al-bastan al-ataki ai kaga rayuwar kanabi ya fara ne kamar kace dan duniya ne dan sharholiya ne yazo yaga imamu shuba ya fito cikin ubba sai ce man haza kace kai imamu shuba wane ne shi sai malamin hadisi hadisi menene hadisi haka cikin izgilanci sai ce tayyib hadithni hadithni sai ka tsaya ka koya min hadisi malami sai shu'uba ya karanto masa hadisi kwaya ɗaya malamai suka ce shine hadisi kwaya ɗaya da ƙa'anabi ya koya gun shuba dan da ya je madina gun karatu gun maliku shekara talatin da ya koma ya tar da shuba ya mutu shine wani hadisi inna mimma adraka nasu min kalamin mutuwa idan lam tastahi me fastahi in ba ka da kunya yi duk abin da kake so sai ce to shi ba da kunya ke abin sai shiga zuce shi wallahi sai fara kuka ya ce mama zan bar gida zan je neman ilimi ka ji dalilin zuwan shi madina gun imamu na malik kana son ka karantar da mutane ka yi da'awa zuwa ga aƙida ta yi ita kai kanka aƙida ka wace iri ce aƙida ce mai kakkiya ko murɗaɗɗiya kai kana da awar ash'ariyanci ash'ariya akwai tanakud da yawa ciki tanakud a ciki ka gamsar da mutane ina Allah yake Allah na sama kaif yadda Allah ya so magana ta gare ba ka bukatar wani lauye-lauye da wani sha'ula-wula yanzu misali ga sabuwar da awa tana zara ɗalibai ƙarubare a kanmu gabata yanzu mutane sun taso a yau sun shigo da abubuwa baki cikin musulunci suna son a yi musu tamariri ka ɗauki misali akwai masu da'awar da abrahamic religion abrahamism cewa da addini yahudanci da kiristanci da musulunci duk ɗaya ne yanzu bala'in da sarkin dubai yake kira muhammadu bin sa'id har sun gina ƙatoton gida a dubai wai da abrahamic brotherhood الأديان الإبراهيمية لا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما Sam sun yi da ni a Tuesday Live bara a ainihin Abuja wannan jarida washe Stoba kuma daidai lokacin da suke bikin Christmas wai suka gayyace na ce you chose the wrong person kun yi kuskuren zaɓe kuwa a zuciyarta to me za ka ce yanzu misali ga shi ana bikin kirsimaji in ce da ku happy christmas kenan ne musulmi ne ya ce da su ba san allah ya gaya mana asura mai lamba 109 ba ya ce lakum dinukum waliyadin unto you shall be your religion and unto us shall be ours magana ta ƙari yanzu an shigo ana son a shigo da a ringa da'awa ana cewa ainihin addini duk da yin interfaith sun shigo muku sun shigo mana mun sani sai kuma yi da hankali ni ba ina inkari a zo a tattauna da kirista ba ne a rabe tsakowa da tsaba da banzare da ban abawa da duniyar tattaunawa ba ma inkari karanta Ali Imran aya ta 64 kul ya ahlaki ta'alu ila kalimatin samad ba wannan muke ne su abinda suke nufi anarki duk dai ne kawai a a munki to za a iya shigo maka da sunan kana da awa ka zo ka karanta da interfaith wani irin interfaith inna ad-dina inda Allah ومن يبتج غير الإسلام دينا فلن يقن وهو في الآخرة ila fasura ta uku to dole aqidar da zaka kira mutane aqida ce salafiyya asliyya sunniyya to baka santa ba ko kana mata kewaye kewaye kana son ka murda kanta ta so ka rasa murtakar misali kana son ka karanta da mutane arabiya kai da kake son ka karanta da arabiya maf'ulun bi kana masa rufa ina kanta ra'aitu muhammadu sharibtul ma'i da wannan za ka karanta da mu ba zai yi ba wani da an azhabu ila suka kaga ba zai yi ba wato ashantara ne yana cewa a ma'anin maganar shi arabiya tana miƙar da harshen mutum idan kana gwalantuwa sai mutuncinka ya zube duk mu- kowane irin yare yanzu da turanci idan ka ce i can be able mu auren wannan ba turanci ba ne ka yi kwaba a turancin you can't say i can be able because can and ability suna cikin linguistical classification guda ɗaya ne muna kiransa tautological english ko monotony ba daidai ba ne sai daga ce i will be able ko i shall be able shi wancan yaren ma kenan mis ballantana arabiya bintu adnan لغة نبينا لغة قرآننا أبدا لابد اللحم يسقط من لسان الألكني والمرء تعظمه إذا لم يلحني yace mutum zai mutunci idan baya kwaba a arabiya daga suka ce alaikum bil arabiya ku koye ta amma me yasa aka zo aka yake mu yau yanzu a gambarun gala arabic village an mata makirci shugabanta marigayi na mace profesa wannan mutuna mai sunan shi almiskin ɗaiɗan wannan jihar ya taɓa gari ya ce wallahi malayin zaka ana underfunding arabic village amma french village a badagri a lagos mai haɗa mu da faransanci ɗan najeriya ya fi kusa da larabci sama da faransanci amma can suna ba su nan ko suna suffocate da nasu misali eh suna gaba da yaren ne ko kuma ba ku arabiya ɗin yanzu da sunan kai mai da'awa ne amma ka zo kana ta zabga mana hausa ko kano ba larabci ko lecturer na arabic a university ba ya iya ma larabcin na kirki to menene wannan wannan abun kunya ne hafizin qur'ani baka ya larabci mai kyau sai dai ka dinga larab hausa wallahi inna ni sharibtul mashaqqata wai na sha wahala sharibtul mashaqqata ka taba ji mun ai lamma zahabtu ila suqi fara'aitu malan kai larabci yanda masu shi ke yi ko kanuri ne baka yanda ya kam yanzu ne in ne muku za ku san kai malam kuskure yake yi misali saboda masu abin ne suke na ce inda sun ba na yi daidai inda ci da na yi daidai inda kawakado ko kawakada ne yani masu abin ne nake magana kada yi kuskure so labudda an ta takallam kama ya takallama ahalin luha to balantana larabci amma za ka yi mamaki professor joseph shard kafiri ne amma sai da ya ci larabci kamar da gidan sebawai sai da ya zama authority akan ilmul hadith kuma kafiri ne abin mamaki professor margoliath kafiri ne mutumin hungary idan ka ɗauki shota encyclopedia islam ayyar su suka mustashikun suka rubuta ba musulmi ba ne yaya waɗanda ba nasu ba ne mu masu da ba mu da irin wannan ihaba da lai abin kunya ne Allah ya cikin doktor Mustapha Sabba'i da ya tashi rubuta thesis ɗinsa na PhD kun san PhD ko? Doctor of Philosophy wani ce PhD shine pull him down eh abu masu hasara da kai pull him down nanonon kaka ɗauke shi a kalmar ayyabada karatu ne zai yi rubutu a kan suka ce karka tafo mana golzihar shi kuma rubutun shi saboda samun an phd a kan golzihar ne suka ce a wurin mu authority ne kuma mugu ne yana zagin musulunci abinda nake cewa dole ka kore arabiya ka yi da zuwa ga larabci da wannan yaren ni fa kaga hannakan fifita arabiya sama da hausan da ta haife ni dalili saboda alakar arabiya da ƙur'ani na da harshen annabi tana ta gama da wani turanci ko wanda wani cici-cici amma arabiya tana da matsayi na musamman a zuciyata duk mai da'awa dole ne a wani ma ya ci gudu kawai na hau da sarfi da luka abu ne kamata wannan murtikas na farko kenan nasa lokaci ya fara tafiya barakallahu fik na gaba murtakas na gaba na ce da ko ikhlasi ko na biyu mai dole ka zamanto addawa ala sunna ka kira mutane zuwa ga sunna wannan ba sai na dogon magana ba kai na uku ya kai mai da'awa yana jikin ka samu abin da za ka dogara da shi kullum na faɗa ba a da'awa sai da dawa fiye da shekara ashirin da bin da ke wannan magana har ma na ɗan rubuta littafi a kai allah ya ba da ikon kammalawa ba a da'awa sai da dawa in ba haka ba za a shiga dawa kuma ba za a dawo ba kaga da'awa tana bukatar kuɗi wannan karikicin da kuka tara ai kuɗi ne wannan katafaren masallaci da ya gino in ka kalli albina'ul ma'amari ai ilimi dole masu da'awa ku tsara mutuncinku ku nisan ciwon barace-barace yana zidda mutunci ga noma ga kiwo ga harkoki iri-iri ku je ku yi karantarwa mana a sakandare a jami'a kusan abu na babu laifi wata na je ziyara bangladesh a dhaka zan amfo wani malami aka ce da shi malam ka gan shi kusan ba abin da ba shi ga shanu yana kiwo ga abinci almajiransa ba sa yi so wannan abu ne muhimmin gaske samun source to finance da our works to kuma wannan almajiri ba zai iya ba masu kudi sai sun shigo a haɗa ƙarfi da ƙarfi ya kamata a yi abin da ake kira da'awa fund sundukun da'awa na ba da shawar sundukun da'awa da'awa fund misali kaddara a maiduguri inda kake da millionaires masha Allah da yawa a samu masu kece to yanzu dai a takaice mun kafa asusu mun aji abin da ya kai naira miliyan 500 malam baka cikin signatories kawai in bukata ta taso rubuta mana rahoto we financing wala sai malamai sun samu kwanciyar hankali su yi rajisibici amma kabar malam yana fafutuka da abin da zai ci ka ga hafizin ƙura ya je je gidan wani honorable wani sanata yana karanta da yanshi ƙura a wulakanta shi a karmakalla da allah ya'yan gidan nan ba ba a dukansu kuma ya iya amma ya ɗauko lesson teacher kafirin ya daki ɗan shi ba zai shiga amma malamin ƙur'ani shi ne wulakanta da haka abu ne muhimmi murtakas na da'awa samun abin yi barin gaya muku wani abin dariya wani wata ran da muka je maka ya ce zama da tun da ka zo ka taɓa jin sudais ya yi bata a sallah na ce wanda ya ce to ai ya ƙoshi ne ya ce ok mu a najeriya yunwa muke kuke nufu wai abin da yake nufi komai ya haɗu to gaskiya ba a dawa sai da dawa wannan muhimmin lamari ne sau da aka yanwa masu da'awa a nemi abin yi karka dogara da kowa ka mutunta kanka da kanka murtakas na gaba tare da lokaci kuce tsoron minti biyar abu ne muhimmi tawadu karka zama mai girman kai sam ka zo mutum mai kaskantar da kai inda imamu na malik zai ce da shafi ya zauna a kujerin shi ya fara karantar da muwatta yana yawo za ka yi mamaki tawadu inda imamu zuhuri zai ɗauko hadisi daga maliku al'akabir an al'asagir tawadu inda imamu shafi'i da aka haifa a shekarar 150 ya mutu 204 almajirinsa ahmad ibn hanbal an haifi shekara 164 tsakanin shekara 14 amma da shafi'i zai bar iraq ya tafi masar cewa yi na bar bagda da banga malami sama da ahmad ibn hanbal ya ce ya ahmad in hadisi ya zo gare ka wanda ban sani don allah ka koya ne malami shi ne so kada ka je ka yi ta kokarin bari ka tara almajirai kana ta rigima ana fitina da kai ka haddace hadisi kwaya da duka ishe mutane da fitina a gari hadisin da kwaya ɗaya su haka muhimmi ne ka zamanta mutum mai tawadu mai kaskantar da kai inna tawadu a min khisalil muttaqi wa bihi taqi ila al ma'ali yartaqi yace tawada takun kan najmi la hal nadirin ala safahati al ma'i wa huwa menene wa huwa rafi'u wala takun kad dukhan يعلو بنفسه إلى طبقة الجو هو وضي نجي أبو التمام ya ce idan ka yi tawazu sai ka zama kamar tauraro ana ganin reflection ɗinsa a cikin ruwa kana ganin tauraro a ruwa amma yana sama ya ce idan ka yi girman kai sai ka zama kamar hayaki hayaki yana allah allah ya je sama amma uwa shi na daki in ka watsa ma uwar ruwa ya tashi daga aiki magana ta yake sannan abu na gaba na ɗalibai ne masu da akwai mai haƙuri shugaban zama a gurguje ka zamanto mutum kana da sabawa da mutane mai dawa ka zamanto mai sakin fuska wa kun bashan kariman zambi safin wa fi man yartajihi jamila ra'ayi ma ba kullum fuska ka a murtake abusan kaftari da kullum ka murtake fuska kai malam ne kai malam karka kama na wasa ka sake fuska mana na'am sannan ka zamanto mai kai ziyara ga 'yan uwanka du'a ku saba da juna sannan abu ne muhimmi masu da'awa kai ka san wani ya fi ka misali a karatu wani ya fi ka a kowane irin fage to ku ringa haduwa kuna karar da juna mana misali a wannan masallaci masu da'awa a wannan masallacin namu karkashin jagorancin liman misali ku dinga tsara makanku daura tsakaninku da malam wani da mai da'awa ne mu ya mu ne masu da'awa kawai karanta da mu usulul fiqh usulul hadith usulul tafsir ku amfani kuma lokacin da kaje kai wa hadaka la sharika laka ne kafi karfin komai wannan cutar da kai ba haka ake cin amfanin juna ba abu na gaba abu guje cikin murtakazar da'awa ya zamanto wato kana da gudun duniya ku garin gudun duniya baya nufin karka hau mota mai kyola karka sa mai kyola ka nisanci kwadai kwadai wulakanci inda kwadai da wulakanci sannan abu ne mai kyau mai da'awa ya zaman to kana da abin da suke kira extra duty kamar yaya a sami ka kana yawan nafilfili Allah ba ka wasa da azumin litinin alamis in zai yi ka dinga azumin annabi dawo da muhammad ibn ja'far da ake kira gundar almajirin shu'ba ya ce wallahi na yi azumin annabi dawo da shekara hamsin shekara hamsin fasting every other day yau ya gobe ya bici ya mu allah na tuba ina za mu yi wannan yau fata shabbahu illam ta kono miflahum sannan a matsayinka na mai da'awa kullum sai ka karu da ilimi وكن مستفيدا كل يوم زيادة من العلم واصبا في بهور الفوائد فإن فقيها واحدا متورئا أشد على الشيطان من ألف آبد كل كقار ونعم سنة أبو نمي جو كسابة دا أساليب الدعوة كما لكيا رندك أساتك تاكما دشي مو بابن كوي تورنجي دما منا شعابا سم لرورة تي كوي in ba ka ba sai a kira ka jami'ar maiduguri biyu ke wherever in the world ka zo ka gabatar da makala sai ka je ka saboda ba ka jin yaran wannan na kaso ne ga ɗaliban ilimi allah allah na tuba lokacin da wata suka rike ne a london a heathrow airport lokacin da na je lokacin da aka jefa ma a london zama an fo a airport waye wannan a kalle ne ashe na taka samun barawo ne domin a daidai lokacin ne aka jefa kuna iya tuna 2004 that 2005 ke wallahi da na je a counter sai na gaga wani yaro bakar fata na ce to bari injin na miƙa mashi pastor ashe nan na fada cikin bala'i ya kalli pastor daga kano ce daga kano ina ɗauka zai ce madalla da kai ina ya ga sunan muhammad bin Usman kuma dama ga Usama bin Laden kaga binar ne guda biyu ke ai malam sai da suka wahalar da suka rike passport din kuma lokacin na da wata mujalla ta albayan ta almanta da lokacin da larabci ai da suka rike ashe lokacin bincike ake a duniya waye mutum mai kawo ka nace an kawo na mai signified me zai kawo na kasa kuma yi ƙarshe da aka ce to shi kenan ka shiga london amma kar ka yi wani aiki na ce to da'awa ba suka ce no problem ta yi magana ta ƙare inda da ku ce babu laifi abinda nake cewa da ku cikin abin da allah ya taimaka ya kwace ni ni aka ce in ja sallah a masallacin ibn taimiyya a watan ko ana kiranta brixton sai na ƙi larabci na yi da english sai ku zo ku ji me muke faɗi muna da laifi ku kama abin da nake cewa to man ta'allama lughata qaumin amina makruh dole ne da'awa ka faɗaɗa horizon da da'awarka dan na da halisan koyi portuguese da espanyol da dutch kada sako ka ta zama to local da ta zama local ta kauye dole ka yi da sakon domin wa ma arsalnaka illa kafatan linnas ni manzo ne gare ku jami'a inji Allah tabaraka wa ta'ala so kiyaye harsunan albuji ka koyi kanuri irin na kakanninmu a kauye wallahi muhimmi ne da akwai kawai da za ka je kakannin ba sa majin hausa to ka koyi wannan yaren don da ranar shi duk ƙasa in na je ko karambani sai na yi da karambani ake tashi da tata ta yaro ke tashi ka koyi yaren muhimmi ne sannan masu da'awa dole kusan waɗannan abuwa na zamani kusan kwamfuta kusan powerpoint kusan mantoko kusan facebook zama ta yan fasbaka facebook da tautara twitter da wasafa whatsapp da wale da wale da wale karka zama ba kawai a duniya da kake ciki sannan ku yi aure a to gaskiya ne mana ka zo kana magana mai da'awa kana tuzuru kullum sai ka ce buhun sukari a daki ba a wara akar makalla ai ba daɗi ‘yan uwa musulmi wannan maudu'i ne mai faɗin gaske kuma ba na san ne magana faukan lazim khairul kalam ma kalla wa dal wa lam yatul fa yumil arju annakum ma amalaltukum muna roƙon Allah cikin rahmar shi da baiwan shi da iyawar shi ya ƙara ma wannan cibiya ta mu albarka shi Muhammad indimi dai wannan aiki kullum nakan addu'a Allah ya saka min alkhairin yawaita mana irinsu limanmu alprofesor Allah ya kara mai tofiki da lafiya da jagoranci ya kara mai basira wajen jagoranta al'umma kawai na aikin alkhairi mai gudugur kullum na alfahari da ita Allah shekara 34 ba wasa ba ai gayyata a kai na da gayyata guda biyu yanzu haka a gida aure ma na gida na ce wallahi ba zan zo na ba zan zo gabas kuma dama sallah ai gabas muke kallo ko to kaga ba wasa kenan sau ku dage a ci gaba da karatu a yi haƙuri a sa tawago a nemi abin kai a nisanci sabo a yi gaskiya a ƙaskantar da kai a taimaka marasa lafiya a kai ziyara makabartu a kai ziyara asibitoci a tuna makwanci a lilkafanin da za a sa ka yana nan aji allah ya sani yana zo kabarin da za a binne ka yana nan allah shi ya sani kuma zai zo masu wanke ni su wanke ka suna nan allah shi magana shi ta lokaci masu saba kasa kai ka kabari suna nan it's a matter of time sannan in muka shiga kabari za mu yi shekara ba shekara ɗari mu fito shekara ɗari biyu wasa kake shekar ka yi wasa da shekarun nan masu yawa saboda shekaru arba'in na duniya hamsin na duniya ɗari a maiduguri ga yamin ɗan shekara ɗari da hamsin a yau ba ka da shi babu shi a makabari fa يحول عن قريب من قصور مزخرفة إلى بيت التراب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته